بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta laraba a yau muna goma sha biyu ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da shida ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin karatun littafin aqidatu tauhid na babban malami fadilatu sheikh a salih bin fauzan fauzan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a wannan masallaci mai albarka masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar lauda quarters a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun fara karatu a cikin al-faslul awwal fi bayani al-aqidati wa bayani ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alayhi bina'uddin wato bayani akan menene aƙida da kuma muhimmancinta kasantuwar cewa ita aƙida ita ce tushe ko kuma wato foundation wanda addini ke ginuwa a kansa mun ji malam yayi mana bayani akan menene ma'anar aƙida lughatan menene ma'anar aƙida shar'an sannan kuma mun ji karkasuwan aƙida ta kasu gida biyu akwai i'tiqadiyat akwai amaliyat itiqadiyat mun ji cewa shine abin da yake da alaka da kudirin zuci abin da babu aiki a ciki kamar misali wato kudirce cewa Allah shine kadai cancanta abauta masa da kuma wajabcin abauta mishi shi kadai da kuma itiqadin sauran rukunnan imani wadda ake kiran su da al-asaliyat sannan akwai bangare na biyu sune al-amaliyat abin da yake da alaka da aiki kamar sallah zakka azumi da sauran hukunce hukunci na addini wanda ake kiran su da alfar'iyat to za mu tashi inda malam yake cewa fal aqidatu sahiha hiya al asasu alladhi yaqumu alayhi ad-din wa tasihhu ma'ahu al a'malu kama qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada malam yake cewa fal aqidatu sahiha malam yace aqida ingantacciya aqida ta gaskiya hiyal asasul ladhi yaqumu alaihi din shine tushen da addini yake ginuwa akai tushen da addini yake tsayuwa akai wa tasihhu ma'ahu al a'mal sannan in an same shi ayyuka suke zama nagaltattun ayyuka kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan duk wanda ya kasance yana neman haduwa da ubangijinsa lami lafiya yana son wato a yana son gamuwa da Allah lafiya ran tashin alkiyama yana kwaɗayin ya gamu da Allah cikin alkhairi yana gamu yana kwaɗayin ya gamu da Allah cikin rahama falyamal amalan saliha to ya dage ya zage dantse yayi aiki nagari ba zallan aikin ba lokacin aikin wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada ubangijinsa da kowa wajen bauta duk wanda yake son ya gamu da Allah lafiya duk wanda yake son ya hadu da Allah lafiya to yayi aiki na gari kar kuma yin shirka kaga kenan a shi kamar yadda malam ya ce aqida ingantacciya dama shine tauhidi kada ta Allah da bauta shine tushe rashin shirka shine wanda zai taimaka maka wajen ayyukanka su tsayu kuma su zama kyawawan ayyuka a wajen Allah shi yasa Allah ya ce duk wanda yake son ya gabu da Allah lafiya to yayi aiki na gari kada kuma yi ma Allah tarayya kaga kenan ashe duk aikin da kai duk yawan aikin duk kyansa matukar kana ma Allah shirka to aikin ya tashi a aiki aiki ya zama rubushashen aiki wargajajjen aiki daka aikin ba zai amfane ka ba a duniya ba zai kuma amfane ka ba a lahira saboda me saboda bayi da tushe mai kyau wanda za a daura ginin akai wallahi almusta'an wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin Allah yana cewa wala qad uhiya ilayka hakika an yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ilal ladina min qablika da waɗanda su gabace ka cikin annabawa da manzanni su ma Allah ya yi musu wahayi menene wahayin da Allah ya yi gare ka kuma ya yi ga waɗanda suka gabace ka shine Allah ya ce la'in ashrakta in har kai shirka in har kai ma Allah tarayya kai ma Allah shirka la yahbatanna amaluka to ayyukanka gaba ɗaya zai rushe wala takunanna minal khasirin sannan kuma zaka zama cikin tababbu asararru balillahi fa'bud Allah ya ce ka bauta ma Allah shi kadai wa kun minash shakir wa kun minas sajidin sannan ka zama cikin masu yin sujada da bauta mu Allah subhanahu wata'ala shi kadai menene muhalli shahid a wannan ayan shine Allah yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yana cewa da shi haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka kuma mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka cewa la in ashrakta idan har kai shirka la yahbatanna amaluka ayyukanka za su rushe kaga kenan malam ya nuna mana ashe in babu tauhidi babu akida in babu akida kuma babu tushen da aiki zai gino akai muna fahimta ko babu foundation mai kyau wanda zai rike aikin saboda haka duk abin da kai ya zama aikin banza haka daga san da kai shirka to ka rusa akidar ka kenan baka da ingantacciyar akida to Allah madaukakin sarki kuma zai wargaza ayyukanka gaba daya Allah zai wargaza ayyukanka gaba daya kaga wannan maganar ana yin ta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana gaya masa in kai shirka to ayyukanka duka za su rushe wai bahaushe na cewa ana tauna tsakuwa ko dan a ba ya tsoro kaga in har Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar bayan Allah ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shirka ba hasani ma shine shugaban masu tauhidi duk wani mai tauhidi to a bayan manzan Allah yake sallallahu alaihi wa sallama Allah ya san cewa annabi ba zai shirka amma Allah ya faɗa mishi haka kaga kenan ashe mu da bamu da tabbaci ashe mu ne ya kamata mu dauki wannan ayan da matukar muhimmanci cewa in har kai shirka to duk ayyukanka sun rushe ko menene kai ma Allah in har kana so ku wanye lafiya da Allah to kar kai shirka wannan shine amma in kai shirka to duk abin da kai ma Allah ya zama aikin banza ya tashi a wufi ya zama aikin banza Allah ka raba mu da shirka wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis Allah yana cewa fa'budillah Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka bauta ma Allah mukhlishan lahu din kana mai tsarkake addini ga Allah shi shi kadai ala Allah ya ce ku saurara ku ji lillahi dinul khalis sarkakakken addini tsabtataccen addini na Allah ne shi kaɗai ba a haɗa Allah da kowa wajen bauta in za a bauta ma Allah ana bauta ma Allah ne shi kaɗai ba a yi mishi tarayya ba a haɗa shi da kowa ala lillahi dinul khalis addini tsarkakakke addini tsabtatacce Allah ya ce na Allah ne shi kaɗai shi yasa ya ce fa abudillahi mukhlishan lahu din malam ya ce fa dallat hadhihi al-ayatul karima waɗannan ayoyi masu daraja sun yi ishara wa ma jaa bi ma'anaha da abun da yazo cikin ma'anan ayan wa huwa kafil wato da ayoyin da suka zo da irin wannan ma'anar wa huwa kafil suna ta yawa da waɗannan ayoyin da waɗanda suka zo da irin wannan ma'anar suna nan da yawa a cikin alkur'ani ala annal a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan min ash-shirk cewa ayyuka ba sa karbuwa Allah baya karban aiki har sai in aikin ya zama wankakke tsabtatacce daga shirka sai in ya zama na aikin babu shirka a ciki wa min thamma malam yace saboda haka ne kana ihtimamur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqidati awwalan ya zamana manzannin Allah kaf abu na farko da suke ba mu muhimmanci shine gyara aqidar mutane gyara ma mutane aqidar su fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadati llahi wahda abu na farko da dukkanin manzannin Allah suke fara kiran mutanen su zuwa gare shi shine bauta ma Allah shi kadai wa tarki ibadati ma siwa da kuma barin bauta ma duk wani abin da ba Allah ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah yana cewa hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo cewa ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautan dagutu dagutu shine kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibada duk wani abin da aka bauta masa koma bayan Allah kuma ya ji ya yadda ya gamsu ya cancanci a bauta masa to ya zama dagutu kowane ne ya zama dagutu eh wasu malamai suka ce ma'anan at-taghut shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in aw mahbubin aw ma'budin aw muta duk abinda bawa ya wutar da shi matsayinsa na wato biyayya ko kauna ko bauta ko kuma bi ya wutar da shi matsayin da ya kamata ya so shi sama da yadda ya dace ya so shi ya bi shi sama da yadda ya dace ya bi shi har ta kai ga ya bauta masa to ya zama dagutu kenan mai bauta masa kuma ya zama mai bautan ɗagutu amma in shi an bauta masa bai yadda ba bai gamsu ba to bai zama ɗagutu ba Allah ya sa muna fahimta haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana ce da mu wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah yana cewa hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo cewa ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautan duk wani abin da ba Allah ba a wata ayar Allah yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah yana cewa babu wani manzo da muka taba aikawa gabaninka face sai mun masa wahayi cewa yadda al'amarin yake shine babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni kadai ni Allah saboda haka fa'budu ku bauta mun ni kadai inji Allah Allah ya ce duk wani manzon da muka aika to sai mun masa wahayi cewa abu na farko da muke so ka faɗa ma mutanenka shine ka gaya musu cewa ba abin bauta in ba Allah ba wannan shine abu na farko malam yace wa kullu rasuli wa kullu rasuli yaqulu awwala ma yukhatibu qauma kowane manzo in ya je wajen mutanensa a karan farkon da yake fara yi ma mutanensa magana zaka ji ya ce da su u'budullaha malakum min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abun bauta kuma bayan Allah ba ku da wani wanda ya cancanci ku bauta masa in ba Allah ba qala hanuhu wa hudun wa salihu wa shu'aibu wa sa'irul anbiya'i liqaumihim annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu sun faɗa ma mutanensu da sauran annabawa kaf sun faɗa ma mutanensu haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine manzan farko shine wadda Allah ya fara ma wahayi ya sanar da ya kira mutanen duniya zuwa ga bautan Allah shi kadai Allah yana cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzira qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah ya ce haƙiƙa inna arsalna nuhan ila qaumihi haƙiƙa mu mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa muka ce da shi an anzir qaumaka kai ma mutanenka wa'azi ka gargadi mutanenka ka ja kunnansu min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin azaba mai radi bata zo musu yana zuwa kala ya qaumi sai ce ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin hakika ni a gare ku mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin gargadin farko da zan muku shine an ya'budullaha ku bauta mu Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron Allah wa ati'un ni kuma ku yi min biyayya wannan shine magana annabi nuhu annabi isa alaihi salatu wassalam wanda kiristoci ke bauta masa da sunan cewa shi allah ne shi abin bauta ne abin da ya fara faɗi lokacin da ya zo duniya kenan shine qala inni abdullah yana zuwa duniya abin da ya ce shine ni ɗin bawan allah ne ba allah ba saboda haka abu da farko da maganarsa na farko a duniya shine qala inni abdullah yace ni bawan allah ne ni bawan allah ne shi sa Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal basih ibn maryama wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu Allah rabbi wa rabbakum Allah yake cewa haƙiƙa waɗanda suka ce Allah shine al-masih dan maryama al-masih dan maryama Allah ne Allah ya ce sun kafirta domin shi al-masih annabi Isa din lokacin da ya zo ya ce ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbaku ya ku bani isra'ila ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku ni ma da kuke ce za ku bauta mini ni din ma to ubangiji na abun bauta na shine Allah ubangiji na shine Allah sai ce da su innahu man yushrik billah lallai tabbas yadda al'amarin yake shine duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka duk wanda ya mutu yana ma Allah tarayya yana hada wani da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakika Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'wahu an-nar makomar sa wuta wa ma lil min ansar azzalimai mushrikai ba su da wani mataimaki da zai taimake su a gaba ga Allah ran tashin alkiyama kaga kenan ashe dukkanin manzannin Allah kaf din sun zo abinda suke fara kiran mutanensu zuwa gare shi shine bauta ma Allah shi kadai bautan Allah shi kadai saboda ka duk abinda mutum yayi a duniya to muddin bai yi tauhidi ba bai da aqida mai kyau to yayi aikin banza duk aikin da yi ma Allah Allah baya so Allah bai so hasali ma abinda ake so a fara gina mutane akai kenan shi yasa malam yace waqad baqiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi makkata ba'da al-bi'thati 13 aman yad'u an-nasa ila at-tauhid annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna a garin makka na tsawon shekara 13 bayan Allah ya aiko shi a matsayin manzo sai da ya shafe shekara 13 a garin makka yana kiran mutane zuwa ga tauhidi wa islahil aqida da gyara aqidar mutane li'annaha al-asasu alladhi yaqumu alayhi bina'uti saboda shine tushen da ginin addini ke tsayuwa akai kaga hatta wajen wahayi ma ba fara wahayin sallah da azumi da zakka da aure da saki da jini da sauransu ba sai da aka fara da me sai da aka fara da tauhidi sai da aka yi sharan fage aka yi flushing out duk wani shirka da duk wani mummunan aƙida da ke cikin zukatan mutane kafin aka ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji ashe kenan duk abin da aka yi in har aka tsallake tauhidi ba a wanke zukatan mutane ba ba a tsabtace zukatan mutane ba aka koya musu tauhidi da bautan Allah shi kadai aka gyara musu aqidar su suka koma muwahidai suka koma nagaltattu a wajen Allah suka koma gyararru zuciyarsu ta zama gyararriya ba to duk abin da koya musu na aikin addini an yi aikin banza ko me aka koya ma mutane an yi aikin banza malam yace wa qad ihtaza du'atu wal muslihuna fi kulli zamani hadhu al anbiya'i wal mursalin haqiqa kuma wato malamai masu da'awa da masu kokarin gyara al'umma a kowane zamani su ma sun bi sawun annabawa da manzanni fakanu yabda'una bid da'wati ila tauhid saboda haka idan sun zo kiran mutane sun zo yin wa'azi abu na farko da suke farawa da shi shine kira zuwa ga tauhidi wa islahil aqida da kuma gyara aqidar mutane thumma yattajihuna ba'da zalika ila al-amri bi baqiyati awamirid to daga nan kuma sai su karkatar da akalansu zuwa ga wato kira ko umarni akan sauran al'amuran addini amma abu na farko da suke farawa da shi shine tauhidi tauhidi akida wannan shine abu na farko saboda haka duk yadda ake ganin mutane sun yi nisa duk yadda ake ganin mutane sun yi nisa to matukar matukar ya zama na cewa aƙidarsu tana baya tauhidinsu yana baya to aikin banza ake aikin banza ake kuma shi karantar da tauhidi da aƙida aiki ne wanda har a tada alƙiyama ba a daina shi har a tada alƙiyama ba za a daina shi ba domin hatta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da muka ji cewa shekara goma sha uku a makka yana koyar da tauhidi kafin ya hijira zuwa madina ka je ka bibiyi surorin da aka saukar a cikin garin madina ɗin kaf zai yi wahala ka samu sura guda ɗaya wadda ta sauka a madina ba tare da ta yi magana akan tauhidi ba ya yi wahala idan ka ɗauki suratul baƙara ka karanta suratul baqara zaka ga ayoyi da yawa da suke magana akan tauhidi wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kaga tauhidi ne Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum atil kursi tauhidi ne eh tauhidi ne la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu samiyun alim wannan tauhidi ne shi ma je ka suratu ali imran abun ma da ta fara da shi kenan alif lam mim allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum tauhidi ta fara tauhidi ta fara shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim tauhidi ne je ka suratul nisa abun da ta fara da shi kenan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum rabbakum tauhidur rububiyyah اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها التوحيد da fara tsarkake Allah tsarkake Allah daga ka karanta ka bibiyi surorin kaf je ka suratul maida a ciki zaka samu su laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryama laqad kafara alladhina qalu la ilaha illa wa ma min ilahin illa ilahun wahid Allah yace masu cewa Allah uku ne sun kafirta babu kuma abin bauta in ba abin bauta guda ɗaya ba Allah yace kuma wa illam yantahu amma yaquluna masu cewa fa Allah uku nan Allah yace in ba su daina faɗin abin da suke faɗi ba lamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim azaba mai raɗi za ta shaki waɗanda suka kafirce a cikinsu tauhidi ne mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am wannan duka tauhidi ne duka suratul maida ta zo da shi ta zo da shi ta fi suratul an'ami alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda kaga ya fara tauhidin rububiyya Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai waja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kafirai Allah ya ce suna daidaita wasu da ubangijinsu هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض الله شيني كدي الله أبو بوتا أسامة دكسا يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون kaga duka ka bibi surorin kaf da suka sauka a Madina kaf zaka sai da suka yi bayani akan tauhidi sai da suka yi magana akan tauhidi ashe kasantuwar an karantar da tauhidi shekara goma sha uku a makka bai wadatar ba ba a wadatu da shi ba a madinan ma da ake karantar da sallah da azumi da zakka da aure da saki sai da akwai da tauhidi don a nuna maka da sallanka da zakkanka da hajjinka da kyautatuwan aurenka da komai naka a banza in ba tauhidi in baka da aƙida mai kyau to ko me kai ma Allah aikin banza kai kar ka wahalar da kanka ko me kai ma Allah aikin banza kai saboda haka abu na farko da ake so a gyara ma mutane wajen karantarwa shine tauhidi tauhidi wannan da'awar ta tauhidi kuma ita ce da'awar da da yawan mutane ba sa so su ji ana yin ta ta yawan mutane ba sa so su ji ana ambaton tauhidi wai mai dalilinsu wai tauhidi yana raba kan mutane idan an ce a zo a yi tauhidi to wai kan al'umma zai rabu kaga wannan ba su fahimci mai tauhidi ba Allah ma ya faɗa mana a cikin alƙur'ani idan har ana so kai ya haɗu to a dawo zuwa ga la ilaha illallah kaga shi ne tauhidi Allah ya ce kul ya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun Allah na cewa qul ya ahlul kitabi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su ya ku ahlul kitab ya ku yahudawa ya ku kristoci ta'alau ila kalimatin ku tawo mu hadu akan wata kalma ku tawo mu daidaitu akan wata kalma wadda wannan kalmar in muka haɗu akan ta in muka daidaitu akan ta sawa'in bainana wa bainakum ay mustawiyatin bainana wa bainakum za ta haɗa tsakaninmu da ku mu fahimci juna da ku mu zauna lafiya da ku wata kalma ce wannan Allah na abu da illallah kar mu bauta ma kowa in ba Allah ba wala nushrika bihi shay'an kar mu yi ma Allah tarayya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar sashin mu sirki sashi a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah kar mu bauta mu kuwa in ba Allah ba wannan shine kadai abin da zai hada tsakaninmu wannan shine kadai abin da zai daidaita tsakaninmu wannan shine kadai abin da zai kawo mana haɗin kai amma in muka aje tauhidi a gefe sai muka ce muna so kanmu ya haɗu to ba addinin musulunci za mu yi ba jama'a muna fahimta ko idan muka ce wai ba za mu yi tauhidi ba kuma muna so kai ya haɗu to aikin banza za mu yi za mu yi aikin banza ne daga in har muna so kanmu ya haɗu to dole mu rike tauhidi mu dawo zuwa ga tauhidi don wai abinda mutane suke so shine a abinda mutane suke tsammani shine da mu masu Allah ɗaya da masu komai Allah mu zo mu haɗu ƙarƙashin inuwa guda ɗaya mu samar da wani forum wanda za mu zo mu haɗu a ce su daina sukar mu mu ma mu daina sukansu wai mu zauna mu tafi a haka kaga ba zai yi ba ba zai yi ba har abada wannan ba zai yi ba a ce da mai tauhidi da mushiriki su haɗu ƙarƙashin inuwa ɗaya kar wani ya soki wani a wannan ma taɗi wannan taɗi ga mai tauhidi ga mushiriki gaga sun haɗu waje ɗaya to ko dai mai tauhidin ya lalace ko mushiriki ya tuba kamar misali ne a ce maka da ɗan sanda da ɓarawo su zauna inuwa ɗaya kuma su zauna lafiya to ko dai ɗan sandan ya lalace ko kuma ɓarawon ya tuba haka ne ko baka ba ko dai ɗan sandan ya lalace ko ɓarawon ya tuba yawa ɗan sandan da shi kullum cikin neman ɓarawo yake ya kama shi yau ya ga ɓarawon nan kuma suka zo na lafiya to ko dai ba ɓarawon ba ne ko kuma shi kuma ɗan sandan ya lalace to haka mai tauhidi yake kullum yana farautar mushiriki ne domin ya jawo shi zuwa ga tauhidi sai aka ce kuma yau ga shi ga mushiriki suna zaune inuwa ɗaya to ko dai mushirikin nan ya tuba ko kuma mai tauhidi shi kuma ya lalace amma in dai mai tauhidi na kan tauhidinsa mushriki na kan shirkansa to ba za ta taɓa haduwa ba ba za ta taɓa haduwa ba in dai kowa na kan fahimtansa to ba za a haɗu ba kuma ai kwakwalwa ma ba za ta ɗauka ba yanzu a ce da kai da ni da na ce Allah ɗaya ne da wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce komai Allah ne a ce da kai wai dukanmu ɗaya ne ai a hankalce ma ba za ta yi ba hankalce ma ba zai yi ba kuma gasar rashin lissafin mutane shine wai shi a wajensa mai Allah uku ne kafiri ne amma mai kuma Allah kuma musulmi ne saboda haka a zuwa haɗa kai da shi mai Allah uku kafiri ne mai komai Allah musulmi ne saboda haka a zo a haɗe da shi a zauna tun da ya ce shi ma masoyin annabi ne amma kuma aƙidarsa ta ce cewa komai Allah ne saboda haka a zo a zauna a haɗu da shi wannan tunanin ya yi daidai wannan tunanin bai daidai ba eh wannan tunanin bai daidai ba don ni ina ga a tunanina inda a ce akwai shirka mai sauki inda akwai shirka mai sauki to da mai Allah uku ya fi saukin shirka sama da mai komai Allah da mai Allah uku ya fi saukin shirka sama da mai komai Allah saboda mai dalili saboda shi mai Allah ukun nan sai da ya nemi zaɓaɓɓu cikin bayan Allah kafin ya ce su alloli ne duk da haka Allah ya ce ƙarya kake kai kafiri ne annabi isa mala'ika jibrilu mahaifiyarsa na na maryama mala'ika jibrilu Allah ya kira shi amintacce a wajen Allah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin amintacce ne a wajen Allah na biyu annabi isa manzo ne cikin manzannin Allah mal masihu ibn maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul mahaifiyarsa Allah ya ce siddiqa ce ta kai makura wajen gaskiyar imani wa ummuhu siddiqatu kana yakula min ta'am kaga duk da matsayin sun nan amma Allah ya ce duk waɗanda suka kira su alloli kafirai ne su to shi kuma mai komai Allah fa a aƙidar mai komai Allah da Abu Jahalin da Abu Lahabin da Fir'auna da Hamana da Karuna da George Bush da Condoleezza Rice da duk wannan kafirin da Obasanjo da Jonathan dukansu alloli ne dukansu alloli ne alade da jaki da kaza da kaza duk komai komai Allah ne to kuma sai a zo a ce wai na kyamaci mai Allah uku amma kuma ina son mai komai Allah wai mu zo mu haɗu a matsayin mu na musulmai mu rungumi juna a wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne yanzu misali sai muka tare kiristoci a cikin masallacin nan sai muka musu wa'azi muka kwadaitar da su akan musulunci muka nuna musu bacin aƙidar kiristanci sai suka ce to shikenan yanzu sun tuba sun bar addinin Allah uku ne amma yanzu sun musulunta amma musuluncinsu za su yi musuluncin komai Allah ne sun koma komai Allah tsakani da Allah gaba aka ci ko baya aka ci an yi bayi ba ko ci gaba ne na mai haƙon rijiya yana ƙara ƙasa yana ganin ya ci gaba mai Allah uku ya tuba ya dawo komai Allah kai ai ya ƙara nisa ne yawa eh gwana yake a guda ukunsa ai inda a ce za a bi hanyar tuba ma to me komai Allah ne ya kamata ya sauko zuwa ga Allah uku to me yiwa daga ne ya dawo Allah daya to amma me Allah uku ya cilla ya tafi komai Allah to shi zai tuba to shi zai tuba to yi wanda yake da wannan aqidan ta wahdatul wujudi cewa komai Allah ne kowa Allah ne kuma wai a ce wai wai jama'a mu zo mu kira shi musulmi mu zo mu rungume shi mu ce dan uwanmu ne shi kar mu soke shi kar mu masa raddi kar mu yi kaza ya kamata a ce an wuce wannan wallahi kariya ne duk wanda ya haka kuma ya hayinci addinin Allah kuma ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai addinin musulunci za a yi addinin Allah wanda ya tura annabi Muhammadu da shi to haka ba zai yi ba sai dai wani abu na daban Allah ya samu dace za mu tsaya a wannan gabar insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan al-fasl thani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sa mana albarkacin rayuwar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته